الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan haka muna ƙara jaddada mu ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi da ya kama wannan yammaci na lahadi daren litini yau muna 27 26 afwan ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1445 a kidan miladiya yau 13 ga watan 8 shekara ta 2023 mun dawo wannan majalisi da muke karanta wannan littafi a mufsidatul qulub wato littafi da ke bayani akan waɗansu al'amura da waɗansu aikace-aikace da suke gurɓatar da zukata suna lalata zuciya suka mai da mutum ya zama ya sifantu da sifa irin na dabbobi su jawo mutum ƙasƙancin duniya da azaban gidan lahira Allah ka tsare mu da jin son zuciya muna daidai gaban da malam ke bayani akan matsalolin da bin son zuciya yake haifarwa idan ba mu manta ba satin da ya gabata mun ji cewa bin son zuciya yana rufe ma bawa kofofin cin nasarar duniya da na lahira malai hakaito mana maganar fudail bin iyam sannan ya kafa hujja da faɗin Allah subhanahu wata'ala afara'aita allazi afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu abu na tara mun ji cewa abin son zuciya yakan narkar da ɗa'an bawa ya ma bawa ya kasa ɗa'a ga Allah sannan abu na goma mun ji cewa bin son zuciya yakan sanya mutum ya rika kallon zunubin shi kallo na ƙasƙanci yana yin babban zunubi amma yana ganin kamar ƙarami yake yana kaskantar da zunubin da yake har ma da ya kawo wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake nuni akan cewa shi mummuni yakan yi zunubi sai ya rika ganin zunubin nan misali tamkar a ce kana ƙasan dutse ne ga wani katon dutse a sama ya yanke jiki zai faɗo maka to irin yadda kake tsorata kana razana haka nan mummuni yake daukan zunubin shi amma shi ko fajiri sai babban zunubi sai ya samu natsuwa sai hankalin shi ya kwanta kamar dai ka kuda ne hau hancin ka sai ka kadi bai dauke shi wani abu haka mai damuwa ba wannan misali ne na fajiri yayin da yake yin zunubi abu na goma sha ɗaya shi ne bin son zuciya yana sabbaba mutum ya koma cikin bid'a ko kuma mutum ya rika kirkiro bid'o'i har malin hakaito mana maganar Hamad bin Abi Salama yake cewa wanda daga cikin malaman Shi'a ya ba shi labarin cewa idan sun zo wani taro sai suka ga wani abu ya burge su suna son ayi ko a bari nan da nan sai su kirkiro hadisi akai sai su samu wani isnadi kawai haddafana wani haddafana wani kawai abu abdullahi ya ce ja'far sadiq kenan ko kuma sayyidina ali bin abi talib ya ce kaza wani lokaci ma su ce manzon Allah ne ya ce kaza da ka su kirkiro hadisi a gurin su ba wahala bane wanda ka goga wanda ke kan turban sunna yana matsanancin tsoron ya kirkiro hadisi ya jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda ya san cewa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar to su ahlus sunna ba za su yi wannan ba amma kungiyoyin bid'a za su ta kirkiro hadisai na karere wannan a cikin falalan waliyyi wadansu a cikin falalan shehunne wadansu a cikin falalan imamai wadansu a cikin falalan kaza wani hadisin a cikin falalan muta'a har mutanen nan sai kirkiro mishi hadisi a can da ya muta'a sau ɗaya Allah zai ba shi ladan annabi to kaga bin san zuciya na taimakawa wurin kirkiro bid'o'i a cikin addini to gaban da zamu tashi gaba ta 12 shine inda malin ke cewa sababun li dhiqil ma'isha wa adawatin nas bin san zuciya yana sabbaba kuncin rayuwa kuma yana haifar da kiyayya da gaba tsakankanin mutane yake cewa inna asalal adawa inna asalal adawati والشر والحسد الواقع بين الناس من اتباع الهوى yace adawa gaba da kiyayya da sharri da hasada da ke faruwa tsakankanin mutane yace to duk yakan samo asali ne ta sanadiyan bin son zuciya da gaba da adawa da duk wani sharri da kaga yana faruwa tsakankanin mutane da hasada duk waɗannan miyagun cututtukan suna faruwa ne ta sanadiyar bin son zuciya idan kaga talakawa na Allah ya isa ga shugabanni shugabanni suna tsine ma talakawa to an sa son zuciya wani ya zalunci wani ko dai shugaban ya fifita kanshi ya ci mai daɗi ya sha mai daɗi talakawa na ta kuka shi bai damu ba talaka suna ganin asara suna ganin masu mulki suna fifita kansu suna danne su an sa san rai kenan ba a ba su haƙƙinsu ba an yi zalunci to a lokacin nan sai ka ga adawa ta shiga tsakankanin shugabanni da talakawa ko kuma idan ka ga ƙanana sun kangare ma manya suna musu Allah ya isa manya na zagin ƙanana cewa ba su da ladabi to san rai ya shiga ciki akwai wanda ya zalunci wani ko dai babba bai tausaya ma yaro ba ko kuma yaro bai tausaya bai girmama babba ba to sai kaga an samu adawa to haka matsalar take tsakankanin masu kuɗi da talakawa idan kaga talaka yana Allah ya isa yana kin jinin masu arziki to masu arzikin nan ba su ba da haƙƙin Allah dangane da wannan bawan ba wannan talakan ba ba su ba da zakka ba ba su ba da sadaka ba ba su sadar da zumunta ba ba su ba da haƙƙi na makwabtaka ba da ire-iren waɗannan abubuwan sai talaka shi kuma ya ɗuranto ina da haƙƙi a wuyan wani ya danne ya hana ni Allah ya isa sai wannan ya rika jin haushin wannan ko kuma shi talakan an ba shi amma ya ƙi godiya sai mai kuɗin ya rika gana ko mazumuncin ya rika ganin na ba wani na ƙara mishi na ƙara mishi amma ya ƙi godiya yana nan yana ta butulci to sai ga tsiyayya ta shiga tsakankani to haka ke faruwa tsakankanin mata da miji idan ka ga matan da ka aura kana wance ina kaunanki tana wani ina kaunanka har in ana son a faranta maka rai ai maka maganin wanci idan kana cikin damuwa aka cino maka da wacce kake nima da aure sai ka samu nishadi kaɗan kunso kudinka ka kici ka kisha ka samu ka je ka bata din dai ka faranta mata rai na ga muku akwai bawan Allah da yake dauko mun Qur'ani daga tawanan da Allah ga wannan ina san ne ka saya ka ban kudin wani lafiya Qur'ani za ka saida insha Allah budurwa na ne kusan shekara ban ba ta ko sisi ba wai na son ya saida Qur'ani alqur'ani ne girma wanda yake karantawa wai zai sai da alkur'ani saboda ya babu dawon shi kudi wai ina son ka hararo irin yadda kaunan da soyayyen da ake dasa auren amma kuma sai ka ji an zo zaman gidan auren wannan tana ni da in zauna da kai gara in zauna da kare ka ji wannan mijin yana tsine mata yana zaginta ku hararo irin kaunan da ake yi a baya yanzu ya aka yi wannan ƙaunar da soyayyar ta rikida ta koma ƙiyayya akwai wanda ya zalunci wani ko da ya tauye mata haƙƙi cikin haƙoƙan da Allah ya ɗora masa bai ciyar da ita bai tafatar da ita bai damu da masaukinta ba bai damu ya zauna da ita ya ɗebe mata kewa ba kullum yana nan a dakali ne ana tafira ya tauye mata haƙƙi to kaga dole ta kyamace shi da haka in kaga kiyaye ya shiga tsakankani ya zalunce ta ko kuma ita ce kangarariya almubazzara in ya sayo abin kwana bakwai cikin kwana biyu ya ƙari ya yi godo ta fita ba izini bai da alfarman da za ta ɗaga mishi ƙafa in ya mata ba daidai ba za ta daren masa yana faɗa tana faɗa in ma yana da iyaye ta zagi uwa ta zagi uwan mijin ko iyayen mijin ta gaggaya musu abin da ta ga dama to kaga za a samu kiyayya saboda babu zuciyar dan adam din da zai karbi wannan da haka duk inda dai kaga an samu kiyayya to an bi son zuciya ne amma in ni na tsare haƙƙinka kai ma ka tsare min nawa a matsayinka na makwabci na na tsare nawa haƙƙinka tsare min na na tsare maka na ka tsare min nawa mata ta tsara na ta miji ya tsara na shi shugaba ya tsara na shi talaka ya tsara na shi ɗalibi ya tsara nashi malami ya tsara nashi mai kuɗi ya tsara nashi talaka ya tsara nashi manya suka tsara nasu ƙanana suka tsara nasu ta yaya za a yi a samu zalunci ballantana a samu ƙiyayya da gaba wannan na daga cin abin da ya gyara sahabbai su sai ka ga ɗabi'unsu kamar ba na mutane ba sai ka kamar ba mutane ba kowa ya tsara nashi ne kawai to da ka tunda kowa ya tsara nashi in ma ka gane maka ka tabbatar da kuskure aka samu so ka kowa yana son kowa inda nake kaunan kai na haka nake kaunan ka shi yasa zan iya haƙura kai ka sha ko da ni zan mutu zan iya haƙura ka tafata ko da ni zan tsaraita zan iya haƙura in ji yunwa ko da kai ni in ji yunwa ko da kai zaka koshi da haka yana son ma dan uwansa abin da yake son ma kanshi to kai ka ja ko ta kiyaye daga ba tsakankanin sahabbai amma mu yau a zamantakewa fa a gida ɗaya da wa da ƙani karo inda ake kai komo da makwabci da makwabci kaga inda ake kai komo to menene matsala an bi san zuciya ne to da ka ga kiyayya nan ta yaɗa cikin al'umma to ta sanadiyar nan kuma duk sharrin da baka tsammani zai yaɗu dan yayin da kiyayya ta shiga to yayin giba ke tasowa duk inda aka zauna sai dai a zagi wani ko a zagi wani inda yadda muke a ɗabi'an mu a yau sai dai a zagi wani sai a ɓata wani duk abin da mutum ya yi ba zai birge ba sharri ya riga ya faru a cikin al'umma to haka nan ko ka ga hasada na faruwa wani yana jin zafin wani ya samu wata falala ta Allah to duk dai matsalan kenan an bi son zuciya ne shi wani yana ganin ni na fi cancanta Allah ya yi mun ba kai ba to kaga son zuciyar shi kenan yake biya amma bai cin haka nan Allah ya baka naka kuma ya ba wani nashi to menene na damuwa kaman albashi ne duk kuna aiki kaga Allah ne ma naga Allah me na damuwa ciki to idan kaga mutum shi ya ga Allah cikin shi kuma yana jin zafin Allah din wani hasada kenan ai to an bi son zuciya zuciya ta gurbace shine sai ga kana ganin kaman Allah bai daidai ba a ce Allah ya ba wani mulki kai ya hana ka kai kuma fa Allah ya baka lafiya ya baka ido ya baka ji ya baka gani ko ba haka ba irin yadda kake jin daɗi kake miƙe kafa kila wanda kake gani yana da kuɗin wallahi baya iya wannan miƙe kafa yanzu in ta kama yanzu sai kai kwanciyar ka a nan masallaci sai an zo an tashe ka sha biyun dare ko a kofar gidanku kayi ba kofar ɗanyi fere mai tsawo daga nan bacci ya kwashe ka amma kana jin su masu kuɗin da masu mulkin za su iya wannan to ashe kai ma kana da wata ni'imar da ba su da shi ba su da ita to duk mutum baya gane irin waɗannan ni'imomin sai ya ganin kawai Allah ya ba wani kuɗi to ni ma ya fi cancanta abin kuɗin to an baka kuɗin amma kuma an yi ka gurgu ko makaho ina amfanin baɗi ba rai to shine ma yake cewa idan kaga waɗannan matsalolin sun faru a cikin al'umma to rai ya shiga ya ce faman khalafa hawahu araha qalbahu wa badanahu wa jawarihahu fastaraha wa araha duk wanda ya saba ma bin san zuciyarsa zuciyarsa tana nuna maka wannan banza take shi kawai yi mishi abin da kaga dama me zai iya sai ka saba mata wani dauke mishi waya ka boye kar ka bashi ka samu waya a sama ire-iren waɗannan miyagun ɗabi'un sai zuciyanka tana nuna maka sai ka saba mata sai zuciyanka ta huta ba ka rika jin zafin ni'imar da Allah ya yi ma wani ballantana ka kwana da bakin ciki ka tashi da bakin ciki dan duk bakin cikin ka dai ba zai hana Allah ba da falalan shi ga wanda ya ga dama ko zai hana yau kana jin zafin Allah ya yi ma wani arziki ko Allah ya yi ma wani ilimi zai sa Allah ya kwace wannan abin da ya bada zuciyanka ne kawai za ta yi ta damuwa ka kwana da matsala ka tashi da matsala akwai wani bawan Allah da aka ba mu bayani akan cewa abokin shi ya samu dama ya tafi aikin hajji ashe abin ya mishi zafi don mene wani zai samu dama ya taɓa aikin hajji ni ban je ba shi ne ce shi da Allah zai ba shi hali zai je aikin hajji ba don yi aikin hajji ba don ya je ci kuma wani sai don bi a maka in Allah ka dubi irin wannan bakanta ma zuciya wahalar da kai a banza wai ba don yi aikin hajji ba zai je ne kawai don sai don bi da abokin shi abokin shi ya samu dama tafi aikin hajji shi bai samu ba to ka harawo yadda wannan yake kwana da bakin ciki yana tashi da bakin ciki ya azabtar da zuciyarsa kaga da ya saba mu zuciyarsa to sai ya hutar da zuciyar ya hutar da gangan jikin ya hutar da gaɓaɓɓansa shi da yake son aje a yi dambe a maka ina ce ba in an yi dambe a nan ne sai aje maka a gyaro ta ba to shi makan zai je ya dambe to ina zai je ya gyara ta sai dai wutan jihar nan kenan to shi ne malik ya cewa to wanda ya saba ma bin son zuciyarsa to sai ya hutar da zuciya ya hutar da gangan jikinsa ya hutar da gabubbansa fastaraha sai ya samu hutu wa araha sai kuma ya hutar da mutane ka huta ka hutar baka yi hasada ba baka nufaci kowa da sharri ba baka kullaci kowa ba ballantana kai ta tafarfasan zuciya ballantana kai ta aikin da za ka cutar da kanka a ganka duk ka bushe ka rami musamman wannan ya fi faruwa a cikin mata in hasadin kishi ya tashi kaga kiri-kiri mace nagartacciya lafiyayya amma ta bushe ta karmashi kullum cikin bakin ciki take kwana tana tashi cikin bakin ciki da ka duk ta lalace kullum an magana sai da ce ita Allah ya isa ba za ta taɓa yafewa ba me ya faru ai yana fifita wancan a kaina da aka yi mene mamma za ta iya ga maka tamama abin da aka yi wannan yana faruwa a cikin matan aure matan gidan da yake da mata guda biyu ko sama akan sami irin wannan kullum zuciyanta cikin tashin hankali take da ta saba mu jin son zuciyanta sai ta huta sai ta huta Malai ce wa man afa a hawahu, duk wanda ya ɗa'a ga san zuciyarsa, asha aishatan mazlima sai koma yana rayuwa rayuwa cikin duhu. Duk inda kai ka burge shi ba za ka burge shi ba ne kawai. Wa karihan nasa sai ka ga yana jin haushin mutane, wa karihuhu, su ma mutane suna jin haushin shi. A, to ya za a yi fa kana ƙin mutane in ka zauna ka zagi ne. in ka zauna ka giban wane kai ma wane kazafi su ma fa mutane suna da bakuna fa inda kai musu kazafin nan su ma za su iya ramawa inda kai musu ƙarya za su iya yin maka inda ka zage su su ma za su iya zagin ka to ka koma kana jin haushin mutane don mene domin kana ganin wane ya fi ka ilimi wane ya fi ka dukiya wane ya fi ka farin jini wane ya fi ka suna to kai don me za a yi wannan sai ka koma kana jin haushin kowa to yayin da ka koma kana jin haushin kowa kana cutar da mutane su ma sai su koma suna jin haushin ka ai duk cikan ku bayin Allah ne babu wani bawa bawanka a ciki yayin da ka zo tun mutane suna maka hakuri ka zage wani ya kau da kai kai sai wani ya ga to meye dalilin da zai sa in ta hakuri in ya zage ni ma zan rama shikenan kana jin haushin su suna jin haushin ka to wata riba ka ce a ce kai a rayuwar duniya kai kenan kowa bai daidai ba sai kai kowa ba shi da mutunci sai kai kowa bai imani ba sai kai wannan wacce irin ɗabi'a ce to idan kaga wannan matsalan ta faru to an bi san zuciya mali shi ƙara umar bin khattab radiyallahu anhu sayyidina umar yana cewa uqda'u hadhihi an-nufus an shahawatiha ku kame waɗannan zukatan daga bin soye-soyen zukatansu wato waɗannan wannan zuciyan da Allah ya baka ka rike ta kai mata ta baibayi kar ka sake ta ce ta bin soye-soyen soye-soyenta kawai abin da take so shi zai faru in tana so shi kenan in ba ta so ba za a yi ba sai na umar ya ce ku kama zukatan nan ku yi musu ta baibayi wanda ya saki zuciyarsa haka nan babu ƙaidi babu ta baibayi to za ta ta shato mishi shiriri ta ne da ƙarya da ɓanna shi ne ce ku kame waɗannan zukatan daga bin sha'awoyinsu fa inna hatila'atun tanzi'u ila sharrin ghaya idan ka sakin mu zuciya to zuciya fa tana cike ne da ka zuwa ga mummunan sharri zuciya kamar yadda Qur'ani ya kawo innan nafsal amaratun bisu ita zuciyar nan tana cike da duk kamar wani mayan karfe ne a cikinta cikakken mayan karfin da yake kawai na fiskanka ne zuwa ga shari to yayin da ka ce kai duk abin da zuciyanka ta harago sai ka yi duk abin da zuciyanka take so shi ne daidai to a wannan lokacin zai fisge ka zuwa ga ƙololuwan shari sayyidina umar ya ci gaba da cewa inna hadha alhaq saqilun mari'un ku sani cewa kun ga wannan gaskiya wato bin gaskiya bin ƙur'ani da sunna bin gaskiya abin da ya dace da hankali nagartacce to saqilun abu ne fa mai nauyi abu mai nauyi mari'un amma kuma abu ne fa mai daraja wanda mutuntaka na cikin shi duk inda ka ji ana ce maka abu mai nauyi sai ka san ba kowane rago zai iya daga shi ba kenan sai wanda ya jajirce yi da gaske sai wanda ya samu ƙarfi ya yaƙi zuciyarsa ya raunana son zuciyar to a lokacin nan zai samu ƙarfin da zai iya bin gaskiya a lokacin zai iya bin gaskiya amma in dai wai duk kawai ana zaune haka to za a ka ce wai kai za ka iya bin gaskiya a bari jarabawa ta zo mana a bari jarabawa ta zo jarabawa mai daɗi ko mara daɗi yanzu duk ga mana kowa sai ta ikirarin shi ma mummuni ne shi ma mummuni ne shi ma mummuni ne to bari a jarabce ka da talauci to kila wanda kake tunanin kaman shine sila kila an kore ka da aiki ne a ce ai wani ne ya rubuta petition akan ka sai aka kore ka daga aiki wani yana iya cewa billahi allazi la ilaha illa huwa har abadan abadan ba zan taba yafe mishi ba keya daga ba ta kullu tsakankanin mu da shi ko ba gane ba idan da a ce maka to da shi da arne fa wani laifin Allah ne zan dauki arne me ya laifin shi ne an haramta mishi wata kofa ta duniya daga cikin kofofi ba lafiya ya kwace maka ba misali ba imani ya kwace maka ba wani sai fifita ma arne a kanka me ya laifin ka shi ne ka rufe mashi wata kofa ta duniya irin yadda za ka ji matan aure a gidajen aure in za a yi mata kishiya ko in an mata kishiya sai ka ji tana cewa ita wallahi da da kishiyan nan ko lalacewa ne je ya auja ai bata da gani ba ko mata ba sa faɗin haka suna faɗi ai in ma lalata ne je ci lalatan shi a waje ai bata da gani ba ita saboda mene saboda yanzu wannan ta zo ta raba mata jin daɗi da ita kaɗai ke da miji yanzu kuma an raba in yau yana ɗakin wance gobe yana ɗakin wanci ita kuma bakar hasada ya sanya ita duk wannan dadin ita kadai take so ta ji amma fa ita in ta haifi ƴaƴa biyar shida za ta so a aure mata ba za ta so a bar mata ƴaƴanta ba inda wani mai mata zai zo ya nemi ƴatta ce dai in yana da abin hannun shi sai ta yi aikawa da minti zan aurar da ƴata wance a ina mijin yake a ce ai mijin sunan shi malam wani yana da ɗan abin hannun shi tana murna ta gayyato ‘yan uwanta sosai ana jin daɗi to amma ita kuma idan ita ma mijinta zai zo ya nemo irin wancan ita ma ya kawo mata to anan bala'i da tashin hankali yake to tana nan kai kasan an sa san zuciya ke kina san a hutar da ke daga naki jaraba wanda Allah ya jarabce ki a ɗakin ki amma ke kuma ba kya san ki hutar da wata to kaga wannan matsala ce to shine sayyidina Umar yake cewa wannan gaskiyan abace mai nauyi amma akwai mutuntaka a cikinta wa innal batil ƙarya kuma khafifun wabi'un tana da sauki ba ta da nauyi amma fa annoba ce bala'i ƙarya saukinta ya sa kowa yana iya yi yanzu yanzu nan sai mutum ya yanko ƙarya kawai ya yi ƙarya ko ta magana ko ta aiki yanzu yanzu nan mutum kawai sai ya waya kana ina ya ce wala ba ni garin ai yanzu haka ina sakwato ga shi fa unguwansa fa to kaga saukin ƙarya kai ya haifar da haka ai tana da sauki ne nan da nan sai mutum ya yi ta tashi mun shiga mota da wani sai yana waya da wani wanda yake bi bashi wane yau ne fa muka yi zan zo in karɓi bashi na ayya kai hakuri wallahi ina kauye an mana rasuwa shine ce mun gafai can fa ina kallon shi fa ga can wai ya tafi kauye wai an musa rasuwa a kauye to me ya haifar da haka saukin da ƙarya take da shi to amma fa annoba ce in kana shanta kana shanta kana shanta goba kake sha sai ce maka tasiri sayyidina umar ya ce wa tarkul khati'ati khairun min ma'ajil tauba ka bar zunubi tun farko kar kai ma laifin ya fi fiye da a ce ka je kai laifin ka ce ai zan tuba da ka je kai zana ka ce zan tuba da ka je ka ci dukiyar mutane ka ce zan tuba to gara ma kakkai zina ballantana ka ce zan tuba daf'ul masada wala min jalbil maslaha da ka ce bari in yi laifi sai in tuba ai tuban ma bautan Allah ne to gara karkai laifin ballantana ka je ga maganar tuban saboda tuban kana iya tuban Allah ya ki karban tuban ko tilas ne in kai tuban ma Allah Allah ya karba ai ba tilas bane akwai sharɗan tuban kila baka cika su ba akwai kuma yiwuwan ma mutum tun lokacin farko da ya zunubin Allah ya fasata da shi wani kila Allah ya tsine mai to wani wani hanzari kake da shi da zaka ce ai zan yi tuba in aka ki karban tuban fa aka diga maka rana ala qulubihim ma kanu yaksubun ila an fahimta shi ne yake cewa ka bar ma yin kuskure ka bar yin laifi ya fi alkhairi fiye da ka ce bari in je in laifin sai in dawo in tuba daga baya saboda tuban tana iya karbuwa tana iya kin karbuwa ya ce wa rubba nazaratin zara'at shahawatan so da yawa ana samun kallo ɗaya sai dasa maka wata sha'awa ta zina kallo ɗaya tak kawai ka ɗauki waya kawai ka ga tsaraici ka ce bari in kalla wannan kallon da kai sharrin da zai haifar maka Allah kaɗai san iyakan shi wani daga lokacin nan kuma yana fitowa sai ya fara tunanto bari ya fara tunanin inda zai je shi kuma wannan ya gani ne a waya bari ya je inda zai gani a zahiri magana ta ƙare kuma sai ga mutum ya faɗa cikin nadaman da yake kuma daga nan har muddin rayuwarsa yana cikin nadama ya ce wa shahawata sa'atin sha'awan awa ɗaya aurafat huzanan awilan sai ta gadar maka da baƙin ciki na iya rayuwanka mutum ya sallama ma zuciyan shi ya je ya zina ɗan wannan daɗin da ya ji na awa ɗaya wallahi sai Allah ya mishi uku ba tsawon rayuwar shi gaba ke ɗaya kaga kunci ya mamaye rayuwarsa in ma yana samun kuɗi amma kuma Allah ya jarabce shi da talaucin zuciya gashi yana tara kuɗi amma fa bai cin kuɗin bai amfanan sa kuɗin kuma kullun kuɗin yana hada shi fada da jama'a kullun yana fa hada shi fada da jama'a ɗan uwan shi da makusanta sun san yana da shi bai ba su ba sai ta Allah ya isa sai ta jin haushin sa shi ma bai amfana da kuɗin ba akwai wani bawan Allah da idan ka gan shi kai za ka ce wannan ba shi da naira dubu ɗaya amma an ce min shekara kusan goma bai taɓa albashin shi ba saboda tsafin makeki shekara kusan goma har sai da wani lokaci aka ce banki suka rubuto mishi wai yana raye ko ya mutu duk wata albashin shi ce yana nan yana nan to me amfani irin wannan wallahi wannan kuɗin ya zama fitina ka fito da shi ka je ka taimaki addini ka taimaki al'umma in dai kana da kuɗin da za ka aji shekara ɗaya biyu uku hudu biyar wai baka taɓa ba wannan kuɗin ya zama fitina ya zama jaraba kuma wannan jarabawa ce to wannan a matakin ƙasa kenan to a matakin sama ko wannan ba maka da safi akwai mutumin da yake bai ma san iya gidajen shi ba bai san iya kudaden da ke cikin account din shi ba account ne san kai kusan guda goma bai san iya kudin da ke wancan account din ba bai san wancan account din ba amma kuma ya kasa fitowa da shi ya zo ya ce miki al'umma ya ce miki addini lokacin da aka zo aka ce an sa an fito da wannan rashin kuɗi a hannu din nan aka ce akwai wani bawan Allah da ya ce duk wanda ke son bashi ya je za a bashi bashi amma shi ya fi son kamfanoni shi ne wanda suka zo da bayanin shi ne sai wani ke tambayansu ah to an yi wa Allah ko ina son kamun miliyan ashirin a baniyar aka ce da Allah wa ke magana miliyan ashirin ana maganan kuɗi kai kana taɗin wai wai wai kana son miliyan ashirin ba irin ku ake magana ba wanda suke neman kuɗi sosai aka ce shi yana neman wanda suke neman biliyan ɗaya ne zuwa sama zai ba su bashi in dollars a rubuta a yarjejeniya za su rika bashi a hankali kun gane dabaran ayi tun da a lokacin nan dai kuɗin an riga an ba su wata iyaka an tattakura ƙofofin kuɗin da haka shi ya ƙosa kawai ya tafi da kuɗin sai a rika bashi wai a hankali a hankali a hankali to shi ne ke cewa kaga da zai kawo nan ibn abbas misali a ce ce to ina markaz ibn abbas menene ajanda a ƙasa mu ce to masallaci dai ya tsayu sai dai a gyara shi a samar da abubuwa su shola su waye su waye sannan kuma akwai makaranta a mai da ita na zamani sosai a gina ajujuwan da ake nema a gina asibiti a gina waye a gina wurin karantar da sana'o'i duka dai abin da ke cikin master plan din duk da tare ya wuce miliyan 300 ba zuwa miliyan 500 misali ila yanzu da abuwa suka tsada ila ce ya wuce haka shi kenan in ya kawo mana mu ba za mu kunyan zuwa banki mu aje ba sadaka muka tattara daga masallaci mai dubu mai miliyan biyu mai miliyan biyar duk mun kai miliyan ɗari biyar banki za ta tambaye mai ina muka samu sadaka fi sabilillah ko ba gaskiya ba to amma ina ba su yi ba ba za su yi ba da aka jama'a mutum ya taka tsantsan kallo ɗaya yana iya dasa maka sha'awar da za ta haifar maka da bakin ciki a rayuwanka har muddin rayuwanka Allahi mutum in yaje ya zana duk wanda ya zana ya riga an gama da babin shi ya fada cikin bala'in da yake yanzu in yana jin ana taɗin mummune bayan Allah nagartatu masu tsarki zuciyar shi tana karanta ni cewa ba ni daga cikin mutane masu tsarki in aka ce gobe kiyama za a keɓe mazanata ya san yana ciki tun da bai sani ba Allah ya yafe ko bai yafe ba to shi kuma wannan zinan ne ke haifar da shi kallo ɗaya ne kallo ɗaya daga nan shi kenan matsala ta faru Allah ka shirya da mu sai an yaƙi zuciya jama'a wa qala Abu Bakr al-Warraq al-Imam Abu Bakr al-Warraq yake cewa idza ghalaba al-hawa azlama al-qalb idan son zuciya ya rinjaye mutum sai ya duhunta mishi zuciyarsa sai zuciya ce baki idan son rai ya rinjaye zuciyanka to zuciyan baki take yi wa idza azlama alqalbu baqa sadr idan zuciya ce baki to sai kirjin mutum ya kuntata me suke nufi idan ka ji sun ce ƙirjin mutum ya ƙuntata wai ana nufin ba ka gane gaskiya ballantana ma ka bi gaskiyan sai dai in gaskiyan ya shafe ka ne wani mutum yana da haƙƙi a wuyanka ba ma za ka gane ba ballantana ka ba shi haƙƙi ƙirjin mutum ya ƙuntata kenan bai gane gaskiya in ma ya gane baya iya aiki da gaskiya sai dai in gaskiyan wa iya kullahum alhaqu ya atu ilayhi mud'ini sai dai in shike da haƙi to zai gane dama in ba ku manta ba cikin a cikin farko-farkon wannan littafin da muke bayani akan irin mummunan tasirin da son zuciya ke haifan ma ɗan adam ko kuma haifan ma al'umma a gabaki ɗaya akwai abubuwa guda uku da muka kawo cewa shine kaɗan daga cikin mummunan tasirin bin son zuciya abu na farko yakan mai da mutum cikin sahun dabbobi duk mai bin son zuciya aikace-aikacen shi sai ga ya koma aikace-aikace ba na nagartattun masu hankali ba sai ka ga ya zalunci wani irin yadda ka ga dabba tana take wanda take ƙarfi shi ma haka zai koma yana yi kuma sai rika tuciyar to in akwai wanda ya isa ya magana wannan ai ɗabi'an fin ƙarfi ɗabi'an dabbobi ne ai yanzu kaza idan wata ɗaya ta zo kusa da ita ba ita ba sai ta cakkule ta ta kore ta ba bakere kaga do ina ɗabi'un dabbobi ne to sai mai da mutum cikin ɗabi'an dabbobi to sannan cikin matsalolin da bin son zuciya ke haifarwa shine sai ya sa mutum ya rika gane haƙƙin shi in yana da haƙƙi amma bai gane haƙƙin da ake da shi akan shi ila kun mutuna wannan karatun ai duk haƙƙin da yake da shi shi yana nan zai rika ganin a bani haƙƙina to amma haƙƙin da ake da shi akan shi fa baya ganewa ballantana mai tunanin wani yana da haƙƙi a wuyana idan aka ce maka shugabanni sai ce duk azzalimai ne ai sun zalunce mu sun hana kaza sun hana kaza sun hana kaza ya san haƙin shi to da amma da Allah shugabannin nan su ba su da haƙi a wuyanka to shi bai ma san wannan ba ba ma zai bai sani ba ba ma zai rika faɗin wannan baballanta na ya ce zan ba da wannan haƙin amma shi na shi ya sani idan namiji ne in yana da haƙƙi a wuyan matan shi da kullun yana son ta riƙa mishi biyayya ta riƙa kula mishi da haƙƙin shi to amma shi yana ba ta nata haƙƙin ba ma ya maganin wannan in mace ce ita ma haka to kaga wannan cikin matsalolin da son zuciya ke haifarwa kenan to shine in kaji an ce kirjin mutum ya kuntata to baya gane gaskiya ballantana ya dita sai dai in gaskiyan ta shafe shi to zaka ji ana taya maɗi idan aka ce kirjin mutum ya kuntata wato yakan iya yakan abin da baya gani a karan kanshi zai iya gani ga wani wani aibi abin da shi bai dauka aibi bane amma in wani ne zai gane aibi amma in akan shi ne ba zai fahimci wannan a matsayin aibi in na ce akan kanshi ko a gidansu ila in dan gidansu ne ke mulki da shi ake ci zai ta ganin to ai yana da hanzari ai mutane ne ba sa ganewa akwai kalubale ne da yawa amma in dan gidansu wani ne fa ba zai ga wannan uzurin ba ba zai gani ba idan aka ce kirgin mutum ya kuntata sai ka ga baya son ma dan uwan shi abin da yake so mu kanshi shi dai kullun shi kadai ne shi kadai ne kawai wa za a ba kwangila ni waye za a ba wannan appointment din ni wa za a yi promotion ni waye ya cancanci kaza ni shi da komi kawai shi ne to sauran ƴan uwan kafa shi in ya rayu su mutu kun gani shine abubuwan da muka buga misali a baya idan ka gane kidnapping ya kidnapping wai yana son ne ya rayu ko da kai zaka mutu ya ji daɗi ko da kai zaka wahala to ba ka sadruhu kenan kirjin shi yayi kunci ne saboda wannan tunanin ai bai kamata mai yarwan kirji irin wannan tunanin ba inda nake so in ji daɗi haka wani ma ya kamata ya ji daɗi inda nake so in rayu haka ya kamata wani ya rayu to amma shi kirjin shi ya kunci ya za a iya gane wannan idan suka ce kirjin mutum ya yi kunci yana iya ɓoye aibin shi amma ya yayi maɗiɗi da aibin wani jama'a cikin nan waye bai da aibi da Allah wanda bai da aibi ya ɗaga hannu mu gan shi malanta ne mu kai baka da aibi wallahi kuma sai Allah ya gafarta mana to shi wanda kirjin shi ya kunci ya san yana da aibin sai ya boye amma in wani ne fa ka ji magana ko ta ko ina har a facebook sai ya magana wane yana da aibi iri kaza yana da aibi iri kaza wane kaza wane bai kaza ba to inda a tambaye kai na ta aibin fa to in ma ya sa imani ne ce to sai dai Allah ya gafarta mana ya sa imani kenan amma in bai sa imani sai ce aibin da nake da shi to ko da baka da aibi yaɗa aibin wani shine aibinka wani daga cikin malamai magabata yana tsoratar da ɗaliban shi akan aiboba suka ce ala gafata malam har kai kana da aibi yace ina da aibi suka ce me aibin ka yace yawan magana kun gane yawan magana shine aibin shi to shi ya san aibin shi kenan to wani shi bai ma san yana da aibin ba amma aiboban mutane ya san da su da haka ba zai bada hanzari ba amma zai ba kanshi hanzari ba zai so ma dan uwan shi abin da yake so ma kanshi ba yana ganin matsaloli ga wani amma banda akan kanshi to wannan shine sai ka ji sun ce ba qasadru to shine yake cewa idan zuciyan mutum ta yi baki to sai ka ga ƙirjin shi ya kunci wa idza baqa sadru idan kuma ƙirji ya kunci sa alkhuluqu sai ɗabi'un mutum su zama munana. Kun gani sai kaga ɗabi'an mutum ya zama mummuna yayin da ƙirjin shi ya ƙunci sai ka kai wallahi kowa zan iya gaya mai abin da na ga dama. Sai koma a gabanka zai iya zuwa ya zage ka. In ƙila ya a bayanka an ce to ka faɗi a gaban shi sai ce ai ko a gaban shi zan faɗa. Alamar rashin kunya ne ai. Sai ya zo ya same ka a gaban naka sai ya zage kan kuma. shi yana ganin yayi gwaninta ko to ba qasadaruhu irjin shi ne yayi kunci da haka sai dabi'a ce muni in kai mu'amala da shi yau baka fatan ta kare ni saboda mu'amala ce ba tausayi ba rahama ba amana ba gaskiya in an bashi sai ya yadda in an hana shi sai ya zagi ko akwai wanda hadisi ya kawo su akan haka nan ba in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakita in an ba shi sai ta dariya ce ka aiwa na kirki ne in aka hana shi sai ce na banza ne to ɗabi'a ta munana tun da ƙirji ya yi ƙunci ƙirji ya yi ƙunci ba ga baya ba mutane hanzari amma shi zai so a ba shi ya ce wa iza sa alkhuluku idan ɗabi'u suka munana abu gaba hulkhalk duk mutane kuma sai su koma suna ƙin shi masoyan shi ma sai su koma makiya makiyan shi kuma su doge akan kin shi wata riba kace dan Allah in ka fada cikin irin wannan ukuwa a ce kana da waɗansu masoya wane masoyina ne wane ma masoyina ne wane ma masoyina ne amma miyagun ɗabi'unka ya sa masoyanka sun koma makiyanka ai baka ci riba ba matarka ta koma ba ta ƙaunanka saboda mummunan ɗabi'a abokinka da kuke ƙudda ƙud ya koma an yi barambara saboda mummunan ɗabi'anka waɗanda kuka taso tare kowa ya ƙaurace maka saboda mummunan ɗabi'anka shi kuma dama wanda ke ƙinka dama can ya lafiyan giwa kama kyautatan kenan da ƙiyayyen to ballantana ka munana sai ya ƙara ƙinka kuma ya doge a kan ƙiyayya kaga mutum bai ci riban komi ba to ya ce wa iza abghadahu al-khalq abghadahum yayin da mutane kuma duk suka tsangume shi saboda mummunan ɗabi'an shi shi ma sai koma yana kyaman su yana jin haushin mutane kowa aka taɓa yana da abin da zai faɗi akan shi to ɗabi'an shi ta muni mutane sun koma sun gaji da shi to shi ma sai koma kuma yana sukan mutane yana zagin su wallahi babu hukumar da ta wuce wannan saboda zuciyanka ta ta kamu da cutar da ba za ka taba warkewa ba kenan kuma ba za ka taba warkewa ba illa insha Allahu rabbul alamin mutum dai ya kamu da irin wannan cutar kirjin shi kunci dabi'un shi su zama munana har mutane su tsangwame shi su rika jin zafin shi su kaurace mishi suna da shi suna Allah wade da shi shi ma ya koma yana ƙin mutane wannan ina gaya maka an riga an gama da badin shi kuma saboda zai ta zama cikin bakin ciki da tashin hankali ba kuma zai taɓa fita ba kuma kullum yana ƙara makan shewan zunubi saboda duk in ya zauna sai ya zagi wani duk in ya zauna sai ya giban wani zuciyar shi tana hasada da wani tana tafarfasa akan ni'iman da Allah ya yi ma wani shikenan ya riga fada cikin tasko da bala'i sai kuma dai abin da Allah ya yi yace thumma idza kabara al-insan wannan maganan al-warraq ta tsaya daga ƙarshe sai mali yace thumma idza kabara al-insan idan mutum kuma shekaru suka zo masa wa balaga mablaga shaykhuha ya kai matsayi na tsufa wajada masawi ittiba'an li hawahu ittiba'ahu li hawahu sai kuma ya gamu da matsalolin da son zuciyar nan ta haifar masa a cikin ƙuruciyarsa. Kai ta yi kana ganin yanzu kana da ƙarfi ne aiko? Ana nan ana nan ƙarfin zai ƙare. Kana nan kana ganin yanzu ai saboda kana da kaza ko? Ana nan ana nan akwai lokacin da tsufa za ta zo. In tsufan nan ta zo rashin lafiya na nan. In tsufan nan ta zo wani lokaci ma jarabawan makanta na nan. In tsufan nan ta zo ƙarfi ya ƙare. matan da kai ta'azabtar da ita da mummunan ɗabi'anka to kai kuma yanzu ga shi ka zama tsoho ba za ka iya tashi ka ɗebo ruwa da kanka ba kana iya cewa wancan ɗebo mun ruwa ta balla maka harara kuma ba ka da yadda za ka yi inda kana tunanin sai in tashi in bibbige ki kai saboda Allah ba ka ƙarfi to yanzu ba ƙarfin ita ma sai ta taka ka to a lokacin sai mutum ya gane ayya ashe abin da ne mata ne take ramawa waɗanda ka ci cutar a zo a dube ka ku taimaka mun bani da shi bani da abinci ba ƙarfin da zan nema mutum ya ce ba kai ne nan ka ta sani ka ta sani da zagi da aibanta ba ba kai ne ka zage ni ba ba kai ne ka mammari mahaifina ba ya ce ni kuma ba zan bayar ba kai kuma gashi yanzu kana neman taimako tsufa ya kar maka to lokacin nan sai mutum ya kare a gilayi a walakance a kasance mutane suna Allah wade da shi ya tsufa a ce ya faye roko a ce ya faye bambadanci a ce ya faye kaza a zauna ana tattauna a kanka ga abin tsayen da kai gashi yanzu kana ana gasa maka tsakuwa a hannu kafin ka koma gaban Allah kenan ba to shine ma da yace qala sha'iru mawaqi na cewa ma'aribu kanat fi shabab li ahliha izabun fasarat fi mashibi azaba wai ma'arib wale fiha ma'aribu ukhra buƙatuwa buƙatuwa ne wanda mutum yake kecere ne shi da su yadda ya ga dama fi shabab lokacin da yake cikin ƙuruciya li ahliha izabun wato a lokacin nan yana jin garɗin wannan miyagun ɗabi'un da yake yi saboda ƙarfi da yake da shi zai taka wanda ya ga dama yana ganin gwaninta ne ai na zagewa ne ai wani na mummare shi ai wani na ƙwace mishi kaza in yana da nayi yana ganin ga ƙuruciya ga ƙarfi ga mulki a hannu ga faɗi a ji to ana nan ana nan kuma fasarat fil mashidi azaban lokacin da tsufa ta zo maka kuma sai ta zama mutum azaba ga tsufa ya zo kuma an zazzalinci mutane da yawa talauci kawai ya ishe ka baka da nayi kila makanta ya kama mutum kila ciwo ya kama mutum fitsari wannan sai dai abin shi ya kwanci ko a zaune a daki matan ta ce Allah ba zan share ba ainihin irin yadda ya rika azabtar da ni Allah ya sani tsakanin da shi da haka mutum ya fi tsarin a daki ya kashin a daki yana cin sakamakon aikin da ya da kunciya lokacin yana da ƙarfi yana da lokaci yana da kuɗi yana iya zazzare ido yanzu kuma gashi dama ta riga ta tsaya malam da yake fassara wancan wakan sai yake cewa ai ma'aribu wa hajat buƙatuwa kana ta azabatun وجميلة للمرء عندما كان شابا yana jin garɗinsu yana jin daɗinsu lokacin da yake cikin halin ƙuruciya yanzu kuma in kalabata alaihi azaban fi mashibihi yanzu kuma tsufa da farfara sun zo masa yanzu wa'annan miyagun ɗabi'un na shi ke ɗanɗana kuɗa akan abin da yi Allah maɗaukan sarki ka raba mai da bin son zuciya wai yana son ne duk malin ya nuna maka cewa nan in ka bi son zuciya to sai ya jefa ka cikin kuncin rayuwa ko a farkon rayuwanka ko a tsakiyar rayuwanka ko a ƙarshen rayuwanka kafin kuncin gidan lahira kenan Allah ka tsare sai mu dakata anan ko ko mu karanta wancan gaban ta ƙarshe yace sababu sababu tamkinil insani li aduwihi min bin san zuciya sababi ne da ke baka daman ka kai kanka ga makiyinka ka daure wuyanka ka kai ma makiyinka ka ce makiyina gashi ta yadda ka yi da ni yace fa inna a'ada aduwwan lil mar'i fa inna a'ada aduwwan lil mar'i shaytanuhu mafi kiyayyen makiya a gare ka shine shedan ko akwai wanda yafi kiyayya sama da shedan gare ka wa asdaqa sadiqin lahu haka ne aqaluhu nasif lahu wanda kuma yafi nuna maka ana tare abota nagartacciyar abota ita ce zuciyar da take maka nasiha akan ka ji Allah ka saba mu bin son zuciya sai ya ce wal malakul ladhi yulhimuhu alkhair da kuma mala'ika wanda yake maka ilhama na alkhair dama kowa yana da shedani yana da mala'ika sai dai shi annabi sallama na shedani ya musulunta shedani yana maka ilhaman sharri mala'ika yana maka ilhaman alkhair yana saka maka alkhair yana baka kyakkyawan tunani na alkhair to wannan shine mafi mafi mafi abotan mutane da kai ai da kyakkyawan zuciya da mala'ikan da ke maka ilhaman alkhair fa'iza ta ba a hawaku idan mutum ya bi son zuciyarsa a afa na saho biye da hila a duwuhi wasta asara lahu idan mutum ya bi son zuciyarsa to ya ɗauro wuyan shi ne ya kama ya kaima maƙiyin shi shaɗan ya ce to shaɗan ga yanar sai yadda ka yi da ni kuma ya zama kamamme gare shi wa haza bi ainihi jihadul bala wa darake shaƙa wasu ilƙaba washe matatal a ada idan kana jin ana ce maka bala'i mai gajiyarwa jihadul bala da annabi ke wannan hadisi ne ai annabi yana wannan addu'a Allah mai niyyar udrika min jihadil bala ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga jihadul bala wato bala'i na ƙarshe bala'in da in ya faɗa maka sai ya tasiri a addininka sai ya tasiri a rayuwanka wa darki shaqa da wato nitsa cikin tadewa ba wai ana nufin lalle tadewan gidan lahira ba yau a ce talauci ta fada maka can kololuwan can ƙasa kake cikin talakawan ma kai sai an cire talaka an cire talaka an cire talaka an je can ƙarshe sannan za a kwakwulo ka ka wannan mutum ya fada cikin tasu darki shaqa wasu ilqaba Allah ina roƙonka tsare ni daga mummunan hukunci duk abin da Allah ka hukunta a kaina to Allah ka hukunta abu ne ba mummuna ba yanzu a ce mutum ya je zina sai ya mutu yana zina Allah ya tsare ana ta yama ɗiɗi da mutum a social media ga wane wane daga gari kaza ya mutu yana zina wannan su'ul qaba'i kenan kaddara mummuna ta faɗa maka wanda zaka bar baya da kura in aka ga ƴaƴanka a ci mun gane wancan ba ko kai wani abu a ci ba ubansu ne ya mutu kaza din nan ba ina wannan wanda ta yi cikin shegin nan to ai uwansu a ci to ba mamaki tu'ul qaba a rika buga misali da kai amma na sharri kamar yanzu inda aka masar auna ai su'ul qaba ne ya kama shi mummunan kaddara ce ta fada masar auna su Abu Jahal ka hada da kyakkyawan kaddarar da ta fada masar na Abubakar ana radiyallahu anhu shi kuma wacce ana la'anahu Allah to shine malike ta to ai wannan in dai mutun ya mika mu shedan wuyan shi to ai ya fada cikin jihadul bala ya fada cikin darki shaqa ya fada cikin su'il qada ya fada shamatatul aada dariyan makiya annabi yana roƙon Allah ya tsare shi daga dariyan makiya duk abin da ka san zaka yi makiyin ka yi maka dariya to kaka yi kun gane duk abin da kasan makiyinka zai maka dariya kakka yi ko a rayuwa ballantana addini a ce yau ga makiyinka ya koma yana dariyan keta yana tafawa kakka yi idan ka fahimci yau in na saba da musulmi dan uwana kafire za su yi gum su koma tana sana Allah ya ƙara ko kashe kanku to yi haƙuri da saɓanin ko da ko kana ganin saɓanin za ta cutar da kai kai haƙuri da ita don me don kada ka faranta mu maƙiya Allah rai ka gane batun wannan in muka ɗauke shi wannan ko a rayuwarmu ko a rayuwar siyasa ko a rayuwar zamantakewa ko a rayuwar aikin gwamnati in dai wani maƙiyinka ne to kada kai abin da zai maka dariya ke ta akai in ko ka bari makiya suka yi maka dariya to ka faɗo ba abin walaƙanci fiye da a ce makiyinka ya ga abin dariya a tare da kai ya dubi kai kwashe da dariya ai babu kiyin da ta wuce wannan ko masoyinka ne idan wani abin bakin ciki ya samu sai ya maka dariya sai ka ji ya fitan maka a rai ko ba haka ba yau a ce an sallame ka daga aiki kana zuwa ka ce wancan kin ga an sallame ni da aiki ta kwashe da dariya ai in ba ta take ba ranar auren nan zai mutu ka gane ka zo da bakin ciki da radadi da damuwa kin ga takardan aiki an sallame ka alhamdulillah kawai ta kwashe da dariya ka tsaya ka ga wannan da gaske take ko da wasa ka fahimci da gaske take yi ta fita ta dace wane an kuma sallame ka ta kwashe ai ina jin ranar na auren ya mutu kenan to wannan ina ga maka masoyi fa kenan ya maka dariyan keta kana jin zafi me kake tsammani an maki ne yau an ne bai dubi yake ce ha wani kenan ka wani sannu kila kun gani to irin zafin da zai maka ai ka riga ka gama faduwa to shi yasa malai yake cewa to idan mutum ya fada ya miƙa wuyan shi ga shedan ya bi son zuciya to ya riga ya miƙa wuyan shi ga maki da ka duk babu dai wani bala'in ma dai da bai riga ya fada mata ba Allah ka shiryatar da mu ka amintar da mu Allah ka raba mai da bin son zuciya na da an kai ƙarshe ku? to to wa kanu yuqal masu hikima suna cewa idza galaba alayka aqal idan hankalinka ya rinjaye ka fa huwa laka to kana da hankalin kenan in hankalinka ya rinjaye ka yana kana da hankalin ka mallaki hankalin kenan kai mutum ne ke hankali kuma ka kumanta ai inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun ana son ku hankalta ne aikin zuciya ake so zuciya ta tantance in dai zuciyanka yarin jaye ka yana tantance maka mai kyau da mare kyau yana tantance maka abin da ya dace da abin da bai dace ba to fa huwa laka ya nuna kana da hankali wa idza ghalaba hawaka in ko son zuciyanka yarin jaye ka wa huwa li aduwika wannan makiyinka ne ci riba an kasa haja ko makiyinka ya riga ya kwasa da ka zama nashi to kaga wannan aibi Allah ya shirye ta da abin da muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ka yafi Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira akwai tambaya ko fara da na'am alaga إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا وأبدلنا خيرا منها yarinyar malam hashim ne da muke karatu da shi gashi tana aure ne a abuja yau mako guda kenan da ita da ita an neme su an rasa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna roƙon Allah cikin falalansa da rahamansa Allah ya tsare rayuwarsu Allah ya tsare mutuncinsu Allah ya tsare addininsu Allah ya gaggauta dawo mana da su cikin kubuta da aminci Allah madaukakin sarki kada ya jarabce su da kaskanci ko tonan asiri ko fallasa ko salwantan addini ko salwantan mutunci Allah ka tsare mana rayuwarsu Allah ka tsare mana mutuncinsu Allah ka tsare mana addininsu don Allah mu duka mai ta mata addu'a. Wace ce sunanta malam? Yarinyar ta tafa. Sunan ita yarinyar Hassana, ita kuma yarinyar ta sunanta Hafsa. E ita uwan Hassana, ita ‘yarta Hafsa. Don Allah jama'a musanya ta cikin addu'a. wannan jarabawa ce babba wannan jarabawa ce babba da yadda uwan duka an neme su an rasa Allah ka ba da mafita Allah ka gaggauta bayyana mana su Allah ka dawo mana su cikin aminci da kubuta Allah kada ka tozarta addininsu da rayuwarsu Allah ka gaggauta bayyana mana su sai mu dora mu ci gaba da yin musu addu'a to shi wanne ne shi to akwai majalisi da dan uwa Dr. Abdulrahman ke gabatarwa duk ranar Juma'a bayan sallar la'asar to insha Allah cikin wannan satin zai koma to akwai wani littafi da muka faro karatun shi a cikin watan Ramadan a wannan masallacin to sai muka ga mai amfani da ɗan mintuttukan da ake amfani da su gurin wancan karatun mu sauke littafin da izinin Allah da haka in Allah ya so ya yadda duk ranar Juma'a bayan sallar la'asar karatun ba zai wuce minti talatin ba in Allah ya so muke fata tsanani ya kai minti arba'in za mu riƙa karanta wannan littafin me sunan littafin ma wada'ur rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ban kwanan annabi sallallahu alaihi wasallam ali ummati ban kwanan da annabi yayi ga al'ummansa magana kawai akan rayuwar annabi ne tun daga farko har ƙarshe amma kuma a takaice da wani irin salo mai daɗi daɗin karantawa da daɗin kwaikwayo sunan littafin kenan wada'ur rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ummati idan ka ko a cikin abun nan kai google din zaka samu littafin na sa'id al-qahtani malamin da ya rubuta littafin hisn al-muslim shi ya rubuta littafin to littafin yana nan karami ne haka ba wai yawa yake da shi ba da haka insha Allah ta'ala duk ranar juma'a bayan sallar asar zamu yi har mu sauke littafin ba wai majalisi bane zamu dora ni kai zamu yi ne zuwa a sauke littafin in aka sauke littafin kuma Allah san abin da zai biyo baya insha Allah sallallahu baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk